الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان وتا 20 شا تقوس ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 25 ga watan goma shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar babban malami a sheikh wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala yan uwa wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a inda malam yake mana bayani game da a shin aljanu za a yi musu azaba ko kuma ba za a yi musu azaba ba sannan za a sa su a aljanna ko ba za a sa su a aljanna ba abinda malam ya karrara ya tabbatar a wannan gaba shine dukkanin aljanu malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan wanda suka kauce wa hanyar Allah maɗaukakin sarki suka bijire wa saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a ƙona su da wuta saboda wannan nassoshi sun tabbata a kansa la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'ina kaga wannan nassi ne na alqur'ani Allah ya ce za mu cika wutar jahannama dawa da aljanu da mutane to amma aljanun wannan iri su ne waɗanda suka saba wa Allah maɗaukakin sarki to inda malamai suke saɓani shine shin waɗanda suka ba Allah maɗaukakin sarki a cikinsu za a sasa aljanna wanda idan za ku iya tunawa ‘yan uwa ƙarshe abinda malam ya tabbatar shine yadda idan ɗan adam ya ba Allah maɗaukakin sarki zai samu rabo da aljanna haka shi ma aljani idan ya ba Allah maɗaukakin sarki zai samu rabo da aljanna shine abinda malam ya tabbatar bayan ya kawo mana maganganun malamai da saɓaninsu yanzu za mu tashi gabar da mala ya ce aljinnu ta khafu min al'insi aljanu suna jin tsoron mutane ma'ana asalin yadda al'amarin yake kallon kallo ake yi na ka ce kallon kallo shi ne kai kana tsoron tsoro kenan kai kana tsoro na nima ina tsoron ka ina ba ta an fahimta yadda shi shi ɗanin aljani yadda kai mutum kake tsoron aljani idan mutum zai shiga inda yake tsoro sai ce inda innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim saboda me tsoro yake akwai abin da zai cutar da shi a wajen shi ma haka aljani duk inda ya ga mutane sun tunkaro inda yake guduwa yake yi ina fata an fahimta yan uwa to amma me yasa aljanu suke cutar da mutane abu ne guda biyu abu na farko dai saboda ba kai baka kai baka iya ganin su wannan zai bashi dama ya cutar da kai gudu baka san inda ya ba abu na biyu kuma jin da yake kai kana jin tsoronsa kana shakkarsa wato abin da baushe ke cewa an bula ne an ga jini idan ya dan gwada ka yaga ka firgita ka razana ka kasa zama a gidan ka kasa tsaye ka kasa zaune sai ce to dama abin haka yake bare ma ke ka amma da zai to ka dake ka tsaya ya ce maka ya ka ce masa ya akai shikenan za za mu zo mu ji insha Allah ta'ala haka al'amarin yake yan uwa yawa in dai har zaka iya insha Allah ta'ala ba abin da zai faru na'am ina muka tsallake magana ibn taymiya zamu tashi ko afonto mala yace qala ibn taymiya rahimallahu ta'ala shaykh al-islam ibn taymiya Allah ya masa rama yace wa kafiruhum ay al-jinn mu'azzab fil akhirati bi ittifaq al-ulama kafirai daga cikin aljanu za a yi musu azaba a lahira mala yace bi ittifaq al-ulama da haɗuwar malamai gaba daya wa amma mu'minuhum amma muminai daga cikin aljanu fa jumhurul ulama ala annahu fil janna mafiya yawan malamai sun tafi akan su kuma suna gidan aljanna duk dai bayan da muka maimaita ne ko qala malam yace wa qadru ya annahum yakununa fi rababil jannati an rawaito kamar yadda muka karanta a baya su aljannu za a sa su ne a gefen aljanna ba a cikin aljanna ba a gefen aljanna yarahumul insu min haythu la yarawnahum mutane za su rinka ganin su ta yadda su kuma ba sa iya ganin mutane kaga an samu canji kenan ko a duniya innahum yarakum ne wa qabiluhum min haythu la yarawnahum nan kuma sai wasu malaman suka ce yarahumul insu mutane ne za su rinka kallon su min haythu la yarawnahum ta yadda su aljanna ba sa iya ganin mutane haka suka faɗa ma wannan ƴan uwan mu sani ba nasi ne tabbata akai ba wannan ijtihadi ne na wasu malamai suke gani shine abin da zai fara a lahira wa hadha alqawlu ma'thurun an malik wa shafi'i wa ahmad wa abi yusuf wa muhammad malai ce wannan zance an samo shi ne daga imam malik da imam shafi'i da abu yusuf da muhammad waɗannan malamai daga wajensu aka samu wannan zance wakila wasu malamai suka ce inna fawabahum haƙiƙa ladan da aljanu za su samu shine annajatu minan nar za a tsirtar da su daga wuta kawai ma'ana idan aljani ya aikin kirki yayi abin da ya kamata to shi ba za a sa shi a wuta ba amma aljanna fa ba zai samu ba to kun ga duk wannan zattuka abu ne da yake in kuka kalli adalci na Allah madaukakin sarki ya ci karo da adalcin Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta idan dai aljanu an dora musu shari'a an ce ku yi ku bari dan adam ma dora masa shari'a an ce kai ka bari dan adam sai aka ce kuma duk shari'a ɗaya ne ba ba mun gama karanta a babin cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda aka aika wa mutane shi haka aka aika wa aljanu shi duk shari'a ɗaya ne sallah ɗaya ce azumin ɗaya ne komai ɗaya ne mun ji da asalin shari'a da asalin iman duk ɗaya ne to sai aka ce shi mutum idan yi aikin alkhairi za a sa shi aljanna idan yi aikin banza za a sa shi a wuta amma shi aljani idan yi aikin alkhairi ba za a sa shi aljanna ba anya wannan bai cikar da adalcin Allah madaukakin sarki ba ina fata an fahimta adalcin Allah madaukakin sarki bai gudana ga haka ba hal jazaul ihsan illa al ihsan ai sakamakon kyautatawa ba shi da wani sakamako sai kyautatawa yan uwansa babban kyautatawa ko da Allah zai maka alayyara shine a saka ina aljanna Allah madaukakin sarki ya samu a ciki saboda haka kamar yadda muka faɗa a zancen da ya fi inganci shine za a sa su a aljanna wa huwa ma'furun an abi an abi hanifa wannan kuma zancen an samo shi ne daga malam abu hanifa shine yake gani su aljanu za a kautar da su ne kawai daga shiga wuta amma ba za a sa su a aljanna ba malai ce intaha zancen da aka dauko daga ibnu taymiya ya kare wannan zancen ya dauko shi ne a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 19 shafi na 38 to sai gabar da nace za mu tashi akan ta shine aljinnu takhafu min al-insi مالك روى أبي الدنيا روى ابن أبي الدنيا عن مجاهد قال أرويت دقا ابن أبو ابن أبي الدنيا دقا مجاهد ابن جبر الماجر عبد الله بن عباس الله كرم سيردا مجاهد يتي بين أنا ذات ليلة أصلي يتي وترانا ددرنا cikin sallah inji mujahid إذ قام مثل الغلام بين يدي كوسي نغوان أبو كمر كرمين يارو يا أغبانا kamar karamin yaro tsakar dare ya tashi yana sallah kawai sai ga wani abu kamar karamin yaro ya tsaya a gaban sa haka kala yace fashadattu alaihi li akhudhahu yace sai na kai dauki zan kama shi sai ne kansa kamar na mika masa hannu zan damke shi yace fa qama fa taba khalfa al ha'id kawai sai tashi ya fita da gudu yaje hawar katanga yace hatta sami'tu waqa'atahu har sai da naji fadawarsa ta bayan katanga saboda yadda na bi shi zan kama shi shi ma ya tsorata ya zo ne da ya ɓata min sallata ya rikita ni na tsorata in kasa yin sallar ba shi kenan ba ya samu abin da yake so ladan da zan samu a wajen Allah maɗaukin sarki ban same shi ba shi kenan abin da yake bukata mujahid ya ce kawai sai na ƙarfin hali sai na kai masa da makazar rike shi yana gana haka shi kuma sai ya fita da gudu ya je ya haura katanga ya ce sai da na ji faɗa wasa irin kamar idan a ba tsorace yake je zai haura katanga kaga diran ma ba a nutsi zai yi ta ba to sai ya ce sai na ji faɗa wasa irin da ƙarfi haka ya ce fama ada ilayya ba da zalik bai ƙara dawa inda nake ba tun daga lokacin tun da na san cewa ba tsoronsa nake ji ba to bai ƙara dawo mun ba to haka al'abarin yake ƙala mujahid haka dai shi imam mujahid yake cewa innahum yahabunakum kama tahabunahum ku sani fa su aljanu suna shakka ku suna tsoron ku kamar yadda kuma kuke shakka su kuke tsoron ku kuke tsoron su shine na ga mana tsoron tsoro kawai ake yi amma yadda dan adam yake shakka aljani shi ma aljani na shakka dan adam haka Allah madaukakin sarki aje mu wa rawa aidan an mujahid qala haka nan ibn abd duniya ƙara rawaito wani afar daga mujahid dai yace ash-shaytanu ashadda faraqan ay khawfa min ahdikum minhu fa in ta'arrada lakum fala tafraqu minhu yace hakika shaytan ashadda faraqan ashaddu farqan ya fi tsananin jin tsoro da shakka min ahadikum daga ɗayan ku minhu kamar yadda ku kuke shakka su kuke tsoron sa yace fa in fa in ta'arrada lakum idan ya bujiro muku ya fado muku yana so ya cutar da ku yace fala tafarqu minhu kada ku ji tsoron sa kada ku yi shakkar sa fayarkibakum sai ya haye ku sai ya samu damar da zai cutar da ku tsoron sa da za ku ji shi kuma sai ya samu dama akan ku sai muku abin da kuke bukata don galibi malamai suka ce ɗaya daga cikin hanyoyin da shaidan ma yakan iya samun dama ya shiga jikin mutum shine lokacin da mutum yake cikin tsananin tsoro daga cikin lokutan da suka faɗa shaidan yana samun dama ko da ka yi zikiri akwai lokutan da idan kana cikin shaidan yakan iya samun dama ya shiga jikinka lokacin da kake cikin tsananin tsoro ko gafala duk yana sa shaidan ya shiga jikin mutum wani abu ya dan gifta sai ka ji ka tsorata irin tsiga jikinka ta tashi din nan to wani lokaci shaɗin sai ya samu dama sai ya shiga jikinka saboda haka ya ce duk lokacin da shaɗin ya bujiro ɗaya daga cikin to kada ya irin wannan firgita ya tsorata shi sa ake so azkar ya kasance sun kama harshenka da kaga wani abin da baka gamsu da shi ba kai ta'awizi ka ambaci Allah madaukakin sarki wannan ambatan Allah madaukakin sarki zai nisanta shi da kai ba zai bashi dama ya cutar da kai ba insha Allah ta'ala malai ce walakin shaddu alaihi fa innahu yadhabu yace sai dai idan ka ganshi kai ma ka kai ɗauki kansa kai kansa kai ma fa innahu ya zahabu hakika zai tafiya bakka wa qala al-hafiz abubakar muhammad bin muhammad bin suleiman al-baghandi wannan babban malami yace haddathana ahmad bin bin bakkar ابن أبي ميمونة حدثنا غياث عن حسين عن مجاهد قال yace kana shaytanu la yazalu yatazayyali idza qumtu ila salati shi ma wannan afar an samu shi ne daga mujahid yace shaydan bai gushe ba yana bujuro min yana kaman yana min kamanceceniya idan na tashi zuwa sallah fi surati bin abbas as sura abdullahi dan abbas duk lokacin da na tashi zan yi sallah kawai sai na ranka ganin mutum a gabana kamar abdullahi dan abbas kamar malami na abdullahi dan abbas a gabana haka yace yace shi kuma ya san a lokacin malamin sa abdullahi dan abbas ya riga bar duniya amma kawai sai rinka ganin sa shedan ne yace qala fa zakartu qawl ibn abbas yace sai na tuno wata magana da shi malamin namu abdullahi dan abbas ya taba gaya mana da na tuno ta sai na ce to bari na aiki da maganar malam yanzu yace fa ja'altu indi sikina yace sai na samu wuka na aje a kusa da ni ina fata an fahimta bata zayyali sai shaidan ya ƙara zuwa ya shiga cikin rigar ko ya kama da abdullahi dan abbas ya bujiro mu ya ce fa hamaltu alaihi kawai sai ne kansa fa ta'antuhu na soke shi da wukan nan fa waqa'a sai ya fada ƙasa ya ce walahu wajbatun yana wani ihu da ƙara falam arahu ba'da zalika tun daga lokacin ban ƙara ganin sa ba ina fata an fahimta saboda haka uwa wallahi hatta a yanzu irin waɗannan abubuwan sukan faru da yawa shedan yakan bujuro wa mutum a siffar mutumin da yake girmamawa shedan yakan zo wa mutum a siffar wani babban mutum da yake ganin mutuncinsa sannan idan bai wasa ba ya ɓatar da shi ya nuna masa wani abin da zai ba addinin musulunci ta dalilinsa misalin da zan ba mu shine kun ga abin da ya faru kwanakin baya na sha ba misali wata mata da ake nunawa a abin nan wata mata da ake nunawa a waya tana ba da labarin cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zuwa mata ta ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana zuwa wajenta har yakan zauna su yi hira ta ce wai har yakan kwanta akan cinyarta wata ba ya ce fa a can a can a ƙauye wa annabi na zaujen to ya kwanta akan cinyarta wa kuma da kwalkwala tana shafa kwalkwal din to kaga wannan ko shakka babu idan ka kalli irin wannan abubuwan da irin wannan waqa'i din da suke faruwa zaka ga ba wai ƙarya take ba da gaske ne tana ganin irin wannan abu amma wa take gani shedani shedani tabbas tana ganin wani abu amma shaidan take gani tunda ya san jahila ce ita bata san komai ba sai ya ce mata shine annabi shikenan sai ta tara mutanen ƙauyen sai a ce ta zama waliya sai ta rinka bada karama ko ta rinka bada abubuwa shikenan wallahi kuwa wannan kwanan na aka wannan abin har yanzu akwai abin a wayoyin mutane yana yawo kuma mutane da yawa wanda suna ganin annaba a ɗakin su ko suna ganin wani abu wallahi duk wasu suna gani da gaske na to kaji kasa sa mata sayyada da gaske ne wasu idan aka faɗi wani abin sai wani ya ce ai ƙarya ne a'a galibi ba ƙarya bane yana gani yana gani tabbas ya gani amma abin tambayar shine wa ya gani shedani ya gani ina fata an fahimta to shine irin abin da yake fara kun ga ga wannan mujahid ibn jabar kowa ya san waye mujahid ɗaya daga cikin dakka tara ko na fassar alqur'ani duk qur'an da ka dauka duk tafsirin qur'an da ka dauka a duniya inda tafsiri ne mu'tamad sai kaga maganar mujahid a ciki sai kaga maganar mujahid ɗaya daga cikin wanda ake itibari da maganganun sojan fassar alqur'ani mai girma amma ga shaidan ya bujuro masa da siffarwa siffar tarjumanul qur'an abdullahi dan abbas ina fata an fahimta to amma shi kaga da yake ya fahimci addini ya san babu yadda za Abdullahi dan Abbas ya mutu ya dawo sai ya dau mataki da ya dau mataki bai ƙara dawowa ba saboda haka duk wanda ya zo da irin wannan abin shi ma idan za a iya masa nasiha a bayi shawara sai a bashi nasiha a yi mai nasiha a bayi shawara a gaya masa abin da ya fara gama gabata ya ɗauka in kuma ya ƙi to lallai ne a hukumance irin waɗannan ana su magana a cikin mutane dan matsala ne mu mutanen mu galibi za ku ga wasu daga cikin ba su da lissafi koya mutum ya dan fito da wani abu na ƙarya sai mutane kaga sun yi ca a wajensa ana ta zuwa ana ta zuwa karama da sauran sai kada kada kuma ta kwanakin baya wata kwata ce aka ce ko an ga sunan Allah a ciki ko menene mutane suka zo suke ta ebo ruwan ruwan kwata ne kawai da yake dan wucewa haka wani kawai zo ƙarya cewa ya ga an rubuta Muhammadin Rasulullahi a ciki shikenan sai mutane aka zo aka ta'i aka ta'i ba ruwa wata wani gida wata rijiya sai da in zuba suka je suka cike rijiyar kun san abin da ya faru sai gidan rijiyar mai aka gani a cikinta ita ma gashi mutanen magalibi ba mu da lissafi wato mu rinka kallon aikin magabata sai rinka reflecting akan aikin da muke yi shin lokacin sahabbai da tabi idan Allah irin wannan abubuwan suna faruwa su ba su fi mu kusanci da lokacin annabta ba su da annabi ma ya ce mafi alkhairin mutane su ne mutanen da suka rayu a wancan lokaci amma duk wancan abubuwan ba sa faruwa a wancan lokaci sai yanzu da sabo yawa mutum ma da zai kawo maka irin wancan abu in ka kalle sai ka ga shi kansa yana buƙatar a zonar da shi a masa wa'azi ba mutumin kirki ba ne galibi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ina wani ai ɗan damfara ne mazakira mala ya ce والحافظ الباغندي قال عنه الحافظ ابن حجر الحافظ الباغندي ابن حجر الأثقلاني ya faɗa game da shi ya ce mashhurun bid tadlisi mutum ne da ya shahara wajen tadlisi yana yin tadlisi ai mun dan yi bayani akan tadlisi waɗancan kwanakin amma as-sidqi wal amana amma kuma mutumin kirki ne mai amana kowa ya tabbatar da gaskiyarsa kowa ya tabbatar da amanarsa amma kuma kan dan yin tadlisi yakan dan boye aibin hadisin dan a ɗauka ingantacce ne shi matsalarsa kenan wajen rawaito hadisi qultu sai malam wahid ya ce wa qad sarraha huna bit hadisi to amma a wannan hadisin wannan asar da muka kawo ya bayyana cewa haddathana wanda na ga muku duk malamin da ya ce haddathana ko akhbarna ko amba'ana wannan ba a ɗaukarsa a matsayin mudallis haka ne li'annahu sarraha bit tahdith saboda kai tsaye ya ce wane ya gaya mu amma na ga muku idan da cewa ya kala ko an ko an bil alif to wannan inda an san mudallisi ne sai an ba hadisin ba a yadda ba saboda kamar yadda na gaya muku zai iya ɗauko rawun da bai ji magana a wajensa ba malamin malaminsa saboda malaminsa mai rauni ne sai ce an malamin malaminsa sai ɓoye malaminsa amma in ya ce haddathani wane to kai tsaye daga wannan ɗin ya ji wannan ba a ɗaukarsa a matsayin tadlisi insha Allah ta'ala to a wannan a wannan ruwayar shi bagandi ya sarraha cewa ya ji daga malaminsa saboda haka abinda ake jin tsoro na tadilisi sai ruwa ya ta kubuta daga rai sai ya kasance athar ne ingantacce babu kura a kansa Allah ya samu dace malai ce qultu sai na ce wa qad sara aljinnu tahsudul ins tahsudul tahsudul ins shine gaba ta gaba aljanu suna yi wa dan adam hassada ina fata an fahimta aka ce hasada anan wajen abin da yake nufi da shi ne kambun baka yadda kaga junan mu muna yi wa junan mu kambun baka yanzu mutumin da yake da kambun baka idan ya kalli abu da idansa ko yayi magana a kansa sai abin ya lalace idan mutum ne sai kama da rashin lafiya idan amfani abin amfani ne a wani abin amfanin ba zai je ko ina ba kamar yadda ya tabbata hadisin sahal lokacin da wani ya gan shi yana wanka ya ga fatar bayan sai ya ce kai amma Allah madaukakin sarki yawa na kyau rafa bakinsa ke da wuya kawai sai ya faɗi ya faɗi yana ta make make yana ta shure shure zai mutu aka sauri aka ji aga ya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya ce dan me sashin ku zai rinka kokarin kashe sashi me yasa da ka gani baka ce barakallahu ba baka sai baka ce baka kirawo albarka ba kaman ka faɗi maganar da ka faɗa annabi yasa ya alwala ya wanke cikin izarinsa da wani bangarori na jikinsa aka ji ana yayyafa masa su ya tashi ina fata an fahimta to ƴan uwa yadda mu muke da kambun baka shine a ƙarshen suratul falaq Allah madaukakin sarki cewa min sharri hasidin idza hasada kambun baka kenan to yadda muka san ƴan adam a tsakaninmu idan idan mai shi ya kalli wani yakan cutar da shi to aljanu ma suna da irin wannan wa mutane idan Allah maɗaukakin sarki ya maka kyakkyawar sura ko kuma za ka shiga ban ɗaki ba bismillah ka je ka cire kayanka aljani ga jikinka ko za ka sa kaya ba bismillah ba komai to idan aljani ya ganka yana da kambun baka ya kalle ka shikenan sai ya cutar da kai to akwai nau'in abin da akan gane a jikin mutum a fahimci cewa wannan alama ce ta mai ta kambun bankan aljani yan uwa ina fata an gane to wannan shine malam zai na bayani a kansa yace qala ibn al-qayyim rahimahullah babban malami ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yace al-aynu aynani kambun baka kala biyu ne aynun insiya wa aynun jinniya akwai kambun baka irin na mutum wanda muka yi bayani akwai kambun baka irin na aljanu kuma kowanne yakan cutar da wanda aka yi wa faqad sahha malici haƙiƙa ya inganta an ummi salamata radiyallahu anha daga uwar muminai ummu salama Allah ƙara mata yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ra'a fi baitiha jariya ya ga wata yarinya a gidan ummu salama ya shiga gidan sai ga ummu salama tare da wata yarinya fi wajhiha saf'atun a fuskar wannan yarinyar akwai wani baki as-saf'a wasu daga cikin malamai suka ce wani baki ne da yake fito a fuskar mutum wasu kuma suka ce jaja-jaja ne wanda baki-baki ya haushi kaga fuskan mutum nan kawai wani bangare kawai sai kaga yayi ja ko yayi baki-baki ina fata an fahimta to irin wannan bakin da yake fito a fuskan mutum faqala annabi ya gani a fuskar ta sai ya ce istarqulaha ku yi mata tawaida ku yi mata ruqiya ku yi mata addu'a fa inna biha nazara saboda akwai kambun baka a tattare da ita an fahimta an yi mata kambun baka saboda haka ku yi mata addu'a ku yi mata tawaida yan uwa wannan hadisin sai nuna mana cewa ashe duk mutumin da kambun banka ya kama shi me za a yi masa ya warke shine tawaida shine rukuya sai a samu wanda suka iya rukuya sai su je sai su yi masa yawa sai ya sai ya samu sauki insha Allah ta'ala qala al-husayn bin mas'ud bin mas'ud al-farra babban malami na lugha husayn bin mas'ud al-farra yace saf'atun abinda ake nufi da saf'a ay nadhratun shine akwai duba akwai gani a tattare da ita ya'ani min aljinni ma'ana gani daga aljani shine kambun bakan aljanu kenan yace abinda annabi yake nufi wannan yarinya aljani ya mata kambun baka shine wannan abin ya fito a fuskarta saboda haka ai mata addu'a dan wannan abin ya warke yace intaha magana da aka dauko daga ibn al-qayyim ta tiki wannan magana dauko ta daga tibbun nabawi shafi na 129 mala yace qultu sai nace والحديث أخرجه الشيخان شي وانا حديث عندما كاو إمام البخاري دا مسلم بن سكة بتدشي وقد أخرج الترمذي وحسنه والنسائي من حديث أبي سعيد هكذا إمام الترمذي بتد شي دا إمام الآيات يتيكم حديث حسن دا إمام النسائي دا حديث أبي سعيد الخدري الله كرم سيردا وانا حديث من النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance ya ta'awwadu min aljanni wa ainil insani annabi ya kasance yana neman tsari daga aljanu da kuma kambun bakan mutane annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi da addu'o'insa yakan yi wannan addu'ar hatta nazalatil mu'awwidhat har sai da aka saukar da al mu'awwidhat in aka ce al mu'awwidhat sune qul huwallahu qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas amma aka ce al mu'awwidhatani to ana nufin guda biyu kenan falaki da nasi sune al mu'awwidhatani amma aka ce al mu'awwidhat aka kawo su bijam to ana nufin guda uku gaba daya lokacin da aka sako da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas fa akhadha biha sai ruko da su yake neman tsari da su wata rakama wata rakama siwaha sai ya bar abinda ba su ba abinda yake neman tsari da shi da sai ya daina sai ya kasance yanzu da abinda yake neman tsari shine me qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas yan uwa waɗannan surori guda uku babu wani abin da ɗan adam zai nemi tsari da su daga Allah zuwa ga wani abu mai shari da suka kai su falala haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce ma ta'awwaza muta'awwizin bi mislihima wani mai neman tsari bai taɓa neman tsari da kwatankwacin su ba shi yasa kullum kada qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas su gushe daga bakinka musamman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karantar da mu idan aka gama sallar asubahi ana karanta su sau uku uku idan aka gama sallar azahar da la'asar da isha ana karanta su sau ɗaiɗai haka nan bayan sallar magariba su ma ana karanta sau uku uku to kaga ko doshi a cikin karanta su kake kenan to sai kasance insha Allah ta'ala babu wani abin ki da zai same ka ai ina ji mun karanta su mun fassara su a farkon littafin ko suna kunshe da abubuwa masu falala kwarai da gaske wanda suke nuni ba da kariya wa ɗan adam daga Allah maɗaukakin sarki wa min huna malai ce daga nan ne yattabihu jaliyan zai bayyana a fili ƙarara annahu yumkin an yahsida aljinnu insiyan cewa abu ne mai yiwa aljani wa ɗan adam hasada wa amma tadawi min zalika malai ce amma magani yadda za a bi a warke daga kambun baka fasanadhkuruhu insha Allah ta'ala fil kitabil akhir yace in Allah da zamu ambaci hanyar da ake bi a warkar da mutum ko ai masa magani ko ai masa tawaida kamar yadda annabi ya umarta ya ce a mata tawaida to yadda ake tawaida zamu ambace shi ne a wani littafi na daban ba a nan ba dan nan kawai ana so a nuna maka waye aljani ne a fito maka da siffa aljani daga farkonsa zuwa ƙarshe kamar yadda ne mana bayani to sai malam a ƙasa sai ya sa lamba sai ya ce as-sarimul battar fi tasaddi lis-sahratil ashrar ma'ana an kana so ka ga yadda ake maganin kambun baka ka je ka ɗauki littafin asarimul battar fi tasaddi lissaharat al-ashrar na shi dai malam wahid abdulsalam bali wanda shi ya fi mai da hankali ne game da abin da ya shafi mai sihiri sihiri ya ake sihiri ya ake warware sihiri to a wancan littafin Allah idan ka je ka nema za ga yadda ake warware sihiri a yadda ake warware kan maka insha Allah ta'ala malai ce halil jinnu yatanakahuna wa yatanasaluna shin aljinu suna auratayya kuma suna samun zuriya shine ya tanakahuna wa ya tanasaluna suna auratayya kamar yadda dan adam yake aure a tara aura a aurawa na wance da wali da sadaki da shaidu da komai shin aljanu suna irin wannan idan suka yi auren kuma suna samun zuriya su hayayyafa su ma qala yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa idh qala rabb wa idh qala lil wa idh qulna lil mala'ikati isjudu لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي سألتي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الله ما أكن سركيتي وإذ قلنا تنلوك تندمكتي للملائكة كملائكة أسجد اسجدوا لآدم dukkaninku ku faɗi ku yi sujjada ga annabi Adam fasajadu duk mala'iku sai suka faɗi suka suje daga annaba adam illa iblisa sai iblis sai iblis shi shi kadai sai Allah madaukakin sarki ce kana minal jinni dama shi asalinsa yana cikin aljanu ne shi ba mala'ika bane shi sa faffasaka an amri rabbihi sai ya fita ai fakharaja an amri rabbihi sai ya fita daga umarnin Allah madaukakin sarki daga da'a wa Allah madaukakin sarki ya bijire ce shi ba zai ba saboda me khalaqatahu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin shine kai hujjarsa shine kai hujjarsa ka halicce ni daga wuta shi kuma ka halicce shi da tabo to sai mai bayan wannan babu da Allah wannan ya za a zama dalili shi sa malamai suka ce ku kalla yadda al'amari yake a duniya duk yadda mutum ya kai ga laifi duk yadda mutum ya kai ga sabani duk yadda mutum ya ya tabbatar an kama shi hannu da hannu to da wahala ku ji mutum ya shiru da bakinsa ya kasa ba da hujja ina fata an fahimta sai ya ba da hujja duk yadda mutum ya kai ga laifi wallahi sai kun ga ya kokarin kare kansa yan sau nawa za a kama mutum ya kashe wani sai ce tsotsayi ne shi hujjarsa kenan kawai tsotsayi ne to tsotsayi ne kai ka bari a kashe ka mana tsautsayin ya faɗa kanka to saboda haka haka haka sunna dan adam take haka sunna dan adam take saboda haka sai shedan ya bada uzurin cewa Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne daga wuta shi kuma annabi adam an halicce shi daga tabo Allah subhanahu wataala ya ce afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu mahalli shayid din mu kenan afatattakhizunahu Allah ya ce to yanzu za ku riki shedani shi shedanin wa dhurriyyatahu da zurriyarsa su a zuriyarsa kun ga aka ce zuriya ya da jikoki kenan ko to ashe shaidan yana da me ya'ya da zuriya da zuriya da nassin alqur'ani daga Allah madaukakin sarki shine afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya za ku rike su a matsayin majibinta min duni ku kyale ni Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ce hum lakum adun bayan kun san su shi shaidan da su da shi da su zirar tasa lakum aduun su makiya ne a gare ku ba sa san ku amma duk da haka sai ku kyale ni ku je ku rike su a matsayin masoya sai Allah ce bi isa lil zalimin badala tur da abin da azzalimai suka rika a matsayin canji su canza Allah madaukakin sarki su kawo shedan su aje shi a gurbin sa wani irin canji kenan wannan ka dauki Allah madaukakin sarki ka kawo shedan wajen bi isa lil zalimin badala Allah ya mana tsari قال القاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي babban malami alqabi badar badruddin muhammad bin abdullah ashubali yake cewa هذا يدل على أنهم يتناكهون لأجل الذرية yace wannan ayar tana shiryar da mu tana nuna mana ashe aljanu suna yin auratayya dan su samu zurriya dan su samu ayatin da Allah ya tabbatar mana ga shedani yana da zurriya to haka wanda suka zo a bayan sa kamar yadda annabi Adam Allah madaukakin sarki ya halicci na na Hawa daga karkashin hakakarin sa aka samar da aka samar da mu gaba ɗaya ta hanyar su to haka shi ma shedan yake haka shi ma shaɗan yake sai dai abinda malamai suke saɓani suka ce shi shaɗan shin kamar yadda annabi adam yake abul bashar shi ma shaɗan shine abul jinni an fahimta to malamai sun yi saɓani wasu malamai suka ce a'a shi shaɗan wahidun minhum ne kawai ɗaya ne daga cikin aljannu amma ba shine ba shine abuhum gaba ɗaya ba dama akwai wasu akwai wasu halittun shi shaɗan kawai zuwa yi haɗe aka ci gaba da shaɗanci amma dai waye babban su waye jagoranci waye jagoranci shine saboda babu wani nassi da yake nuna cewa shedan shine shugaban ko kuma shine uban aljanu gaba ɗaya duk wani shedan da gani a ce ta tsatsan shedan yanzu babu wani da yake tabbatar da haka amma annabi adam fa wannan akwai ko ya wannan su inna khalaqnakum min dhakarin wa untha kun ga shine asali waje alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'aruf saboda haka akwai nasoshi da suke nuna annabi adam shine abul bashar gaba daya kamar yadda hadisi ma ya tabbatar da haka lokacin hadisin ceto za mu zo mu ce anta abul bashar kai ne uban mutane duka kowa ta karkashin kai zo kamar yadda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cewa kulluna min adam dukkaninmu daga annabi adam yake muke wa adamu min turabin shi kuma annabi adam daga me yake daga ƙasa saboda haka wannan akwai nasoshi واستدل بعض العلماء على جواز تناكح الجن بقوله تعالى wasu daga cikin malamai sun yi hujja a bisa auratayya aljanu da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ke cewa lam yatamithuhunna insun qablahum wala jan da yake bayani kamar yadda muka ambata wancan sati game da matan aljanna Allah ya ce su matan aljanna aljanna lam yatamithuhunna insun wani mutum bai take su ba bai san su a matsayin 'ya'ya mata ba wala jan haka nan wani aljani bai san su a matsayin yaya mata ba kaga ashe yadda dan adam yake saduwa da mace a samu zuriya haka nan aljani shi ma yana me yana saduwa da aljani dan uwansa a samu mace a samu zuriya ina fata an fahimta yawa to wasu malamai sun kafa hujja da wannan ayar duk da dai ayar ce da take ba nassi ne kai tsaye ba sai dai ka sai dai ka iya kiranta zahiri ne ma'ana za iya ɗauko hujja daga cikin ayar idan an yi dogon zagaye وعند البيحقي من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا حديث يزول الإمام البيحقي دقى حديث عبد الله بن مسعود الله كرم سيدا يتي حقيقة أن نبت إرادة أمتي سأرة تبت أغريش يتي إن نفرا من الجن hakika wasu jama'a daga cikin aljanu khamsata ashara su su goma sha biyar ne bani ikhwatin wa bani ammin ƴaƴan ƴan uwa ne da kuma ƴaƴan baffanni ne ƴan uwa an fahimci abin da ya sama laikawa hadisin aljanu yace aljanu ne suka zo min waje na ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace amma ƴaƴan ƴan uwa ne da ƴaƴan me baffanni ta yaya ake samun ƴaƴan ƴan uwa ta yaya ake samun ƴaƴan baffanni zuriya ce ina fata an gane ai aure ne zai zai bayu a san cewa wane dan uwan wannan ne wane baffan wannan ne wane kaza din wannan ne ina fata an fahimta to shine abinda hadisin yake so ya nuna mana ya atuni annabi yace sun zo min ya atuni laila sun zo min da daddare aqra'u alaihim alquran na karanta musu alqurani sun zo ne musu wa'azi kun ga yadda mutane suke zuwa wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare su ya rasulullahi a sanar da mu kaza ya manzon Allah me abu kaza ya rasulullahi abu kaza shige mun duhu aljinu ma suna zuwa su ma ai musu wa'azi karantar da su ina fata an gane yawwa shi sa kamar yadda na ga muku yadda mutane a cikin malamai mutane suke da majalisai na karatu na ilimi haka aljanu su ma suke da majalisai na karatu na ilimi suna karantarwa suna karantarwa قال أخرج ابن جرير أن وحب بن منبح أنه سئل عن الجن ابن جرير الطبري يا رويته أتكين تفسير سا دقا وهب ابن منبح cewa an tambaye shi game da aljanu hal ya akuluna wa yashrabuna shin aljanu suna ci kuma suna sha wa yamutuna wa yatanakahuna suna mutuwa suna auratayya fa qala sai wahab yace hum ajnasu su aljanu fa jinsi jinsi ne kala kala ne fa amma khalisul jinni amma tsantsar aljanu wanda suke aljanu ne su sirfan babu babu wani sirki fa hum rihul la yaakuluna su iska ce kawai ba sa ci ina ji wannan hadisin irin sa mun karanta shi kusan sau uku kenan ko yawwa mala ya kama ni shi a baya wala ya sharbuna ba kuma sa sha wala ya mutuna ba sa mutuwa wala ya tawaladuna ba kuma sa haifatayya wa minhum ajnasun daga cikin su akwai jinsin da ya akuluna wa ya sharabuna suna ci suna sha wa ya mutuna suna mutuwa wa ya tanakahuna kuma suna auratayya intaha magana da aka ɗauko daga malan takare wannan magana malan ya dauko daga luqatul marjan to abin gyara a wannan magana abu ɗaya ne da yace la ya mutuna ba sa mutuwa to kaga wannan shine wani tsohon wani tsohon me zan ce wani tsohon ra'ayi ne ko ba ra'ayi zan kira shi ba wani abu ne da mutane suke dauka tun da a ce aljani baya mutuwa sai aljani sai a ce an samu aljani mai shekara dubu da kaza da sauransu to babu wani nassi da nuna cewa aljanu baya ba sa mutuwa yadda mutane suke yin rayuwa gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya yassare musu za su rayu su mutu haka Allah madaukakin sarki ya tsara aljanu suna yin rayuwa gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya yassare musu su yi su ma su mutu Allah abin da Allah madaukakin sarki abin da yace kullu nafsin dha'iqatul maut duk wata rai mai ɗanɗanar ɗacin mutuwa ce sawa'un mutum ne ko aljanu rai Allah maɗaukakin sarki ce bai ce nafsul insi ko nafsul jinni ba duka nafs kawai aka ce saboda haka aljanu suna rayuwa su mutu mutane suna rayuwa su mutu sai dai abin da malamai suka faɗa shine aljanu sun fi dogon zango sun fi samun ratan lokaci akan ɗan adam ma'ana sun fi daɗewa sun fi daɗewa amma suka ji an ce wai ga wani aljani wai yayi zamani da annabi Suleiman saboda kai baka ganin sa baka abin da ba kuma sai mutum ya zo ya rinka dorawa wacin zamanin annabi Sulaiman yake Allah ya samu dace yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sai gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu zamu dora daga gabar da muka dakata wa alaikum assalam wa rahmatullah da me kan bambaka da maita eh shine nace bambanci tsakanin kambun baka da maita kambun baka addinin musulunci ya san kambun baka kuma ya tabbatar da shi amma maita babu wani abu addinin musulunci mai suna maita gaskiya yawwa maita kawai abinda malamai suke cewa tsafi ne kawai tsafi ne tunda ita maita mutum yakan iya zuwa ma ya je siya da mutum ba maye bane sai ya je a bashi maita shi ko mai kambun baka wani ba bai san ma yana da shi ba bai sani bai zumunta wancan mutumin da ya magana akan sahal ya faɗi bai sani inda ya sani zai faɗa ne ya kayar da shi bai sani ba mutumin da yake da kambun baka ko kambun ido bai san yana da shi ba amma maye fa yawo fa yake na cewa shine sarkin mayu duk wani mai duk wanda yake cewa ba mai ta an ya isa ya fito ina jin wannan wani yana ya wuce ranar yana tai wai duk wanda yake cewa ba mai ta in ya isa ya fito ya ga ikon Allah ya fito ya ga ikon Allah ya kamata a samu wani ya fito da Allah yawa saboda haka maita tsafi ce babu wani abu shi maita babu wani abu shi maita na'am safa'a na'am to yadda dai in ka duba kawamis yadda suka faɗa bai kama da tusar jaki ba gaskiya wani wani baki da suka ce da yake fitowa a fuska shi tusar jaki yana dan tashi yana yin tashi haka amma shi wannan kawai suka ce baki ne wani lokacin haka a fuskan mutum zai fito haka kamar mele mele ne ko wani abu suka ce wani lokacin kuma jajajaja ne da baki baki in ka duba kawami saka zaka ga abin da suka fassara shi kenan ko kuma alal ka samu gharibul hadis zaka ga abin da suka fassara shi kenan saboda kai tsaye ina gani ba za a fassara shi tabbas shi tusar jaki haka kama da kurji haka ko yawwa wani abu ne da haka gan shi baki baki a fuskar mutum ya fito kamar mele haka to haka yake Allah ya sa mu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah